أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rahilatul khulud za mu tashi dari da talatin da bakwai تحول وجوههما إلى أطفيتهما أطفيتهما إلى أطفيتهما وذكر ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن عبد الملك يا مسلمة من دفن أباك قال مولاي فلان قال فمن دفن الوليد قال مولاي فلان قال فأنا أحدثك ما حدثني به أنه لما دفن أباك والولي فودعهما في قبورهما وذهب ليحل العقد عنهما وجد وجوههما قد حولت في أقفيتهما أقفيتهما في أقفيتهما فانظر يا مسلم إذا أنا لك فلمس وجهي فانظر هل نزل بما نزل بالقوم أو هل أوفيت من ذلك قال مسلم فلما مات عمر ودعته في قبره فلمس وجهه فإذا هو كما كان وذكر بن عبد الدنيا عن بعد السلف قال ماتت ابنة لي فأنزلتها القبر فذهبت أصله اللبنة فإذا هي قد حولت القبلة فاغتنمت لذلك غما شديدا فرأيتها في النوم فقال يا أبتي اغتنمت لما رأيت آه فإن عامة من حولي محولون عن القبلة قال فأنها تريد الذين ماتوا مصرين على الكبائر وقال عمر بن ميمون سمعت عمر بن عبد العزيز يقول كنت سألت من دل الوليد بن عبد الملك في قبره فنظرت إلى ركبتيه قد جمعتها قد جمعتا في عنقه فقال بله آتى أبي ورب الكعبة فقلت أوزل أبوك ورب الكعبة فتعذ بها عمر بعده وقال عمر بن عبد العزيز ليزيد بن مهلب لما استعمله عن العراق يا يزيد اتق الله فإني حين ودعت الوليد في لحده فإذا هو يركض في أكفاني ملائكة wato an juya duk ka an fuskokin sun dawo ƙiyarsu an sa mutane ne a kabari ta ka ga fuskarsu an juya kansu tana kallon wajen keya kuma ibn abu ya ce umar dan abdul aziz ya ce tara ne cewa musulma dan abdul malik ya ce ya kai musulma wa ya binne babanka sai ce wani da wani ne suka binne sai ce to wa ya binne wali sai ce wani da wani suka binne shi tsara shi to bari zan gaya maka wannan da suka binne wani din ga labarin da suka bani suka ce lokacin da aka binne babanka da shi da wali an sa su a cikin kabarin su ya je ya kunce igiya wanda ake daura gawa da ita a ciki ana kukkuncewa na har wajen kafa ya ce kafin ya biyo ko sai ga fuskoki su duk an juya sun juya fuskokin su maimakon su dinga kallon alƙibla suna kallon yamma shi ne sai da ya bashi wannan labari sai shi umar bin azu ya ce to kai wani kai musulma da Allah ne ma ka in ka in na mutu in har na riga ka mutuwa to in ka sani a cikin kabari ka duba fuskata ka gani shin abin da ya samu waɗannan mutane biyu ya same ni nima ko kuma Allah ya yi mu muslim ya ce lokacin da umar bin abdulaziz ya rasu na sanya shi a kabari sai ko na suka wannan wasiya tashi na duba din fuskarsa sai na ga tana nan da muka tashi wato shi ba a juya tashi ba Allah ka raba mu da juyar fuska ibn abu dunya har ya ambata labari daga wajen wasu magabata cewa yar wani daga cikin su ta rasu yarsa ce ta rasu shi ya sanya ta a cikin kabari ya je yana gyara bulo kusa yadda ake sa yadda suke su suna ta kuli maimakon lahabi in an sa mutum sai kuma a zo a ɗauko bulo na tubali na laka ana rufe kiloton da aka sa ya ce yana duba wannan yana gyara wannan bulo-bulo ya ce kawai sai ya ga an juya fuskar ƴan tata daga alƙibla ya ce ya ji zan shi ya ɓaci ya ji ya yadda zai iya ya ce kuma haka ya binne ta ce amma da ya zo ya kwanta a gida ta yi mafarki da ita ta ce baba na ga ka baka ji daɗi ba da aka juya fuskata ya ce a duk wanda suke kwanta a kusa da ni duk fuskokin su a biye suke saboda sun mutu suna aikata manya-manyan zunubai wanda suka mutu suna aikata manya-manyan zunubai ba su tuba ba haka nan umar dan maimun yake cewa na ji umar dan abdulaziz yana cewa na tambayi wanda ya sanya walidi dan abdulmalik malik cikin gabarinsa ya ce sai ya ga wato gwiwoyi su sun shiga har sun zo wajen wuyan yake cewa shi ɗan sai yake cewa irin wato kaman babana ya ji daɗi ta a baban ka ne gaskiya an gaggauta masa azaba ne ina rantsa ma da ubangijin ka'aba da haka umar bin abdulaziz ya zama ya wa'azantu da abin da yi sana umar ibn abdulaziz yana cewa yazid dan mulk lokacin da ya ba shi gwamnan iraki yake cewa to kai yazid ka ji tsoron allah saboda lokacin da na sanya walid a cikin kabarinsa ina gani yana ta wato kamar da wanda ake bugun a cikin likafar yana ta tsalle-tsalle a cikin likafar yana na gaishe to duk da wani ya tambaya ya waye ne wani shi tana karanta ne musulunci ana zarge shi da abubuwa da yawa na barna a musulunci shi ne ake cewa ya shariya a saman kaba ai an daɗe ana ta'addanci jama'a na an yi 'yan ta'adda sosai shi yasa a yanzu 'yan ta'adda yanzu 'yan nafila ne an yi su masu gashi akwai wani baiti ma da ake cewa shi ya yi shi wanda yake magana da alkur'ani kuma an ce yana son abin nan ya cewa idza ma ji'ta rabbaka yawm hashirin ha ya tuhaddidni tuhaddidni bi jabbarin alim fa ana ba ka jabbarin alim idza ma ji'ta rabbaka yawm hashirin fa qul ya rabbi masakani walidu kusan da wace wannan da wace magana da ƙul'ani sai ya raga sai ya ga sai ana bani tsorata ni sai akwai Allah wanda yake jabbar mai tsananin ƙarfi mai kamu to na yaga kan kaje ka ga Allah walidu ne ya yaga ka to kun ji ta'addanci ya kare dole haka za ka samu a littattafai zarge-zarge kaga wanda in ya tabbata yayi wannan wanda aka masa wannan ai babu wani abu na babu wani no kwaso wa ala Allah ya tsare wali wani abu malik don gafata malam anan muka a ba nan muka yi kaba'ir ba ina littafi guda muka sauki ka ce za a saba ma biyar hmm? ba mun ba mun yi littafin kaba'ir a nan ba har mun gama na sai ka je ka nemo kafin ko ka da ka ɗauko shi ka bi ba biyar ba ma ya kusan ya fi ɗari yin na eh alaikum salam na gaskiya ne to to shi dai kaba'ir zamanin safa na cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya ce mun yawan yanzu zubai na farko akwai shirka da Allah shi ne daman jagoran kowane irin zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtanibu sab'al mufiqat ku ji tsoron zunubai guda bakwai masu halakarwa a cikin manzo Allah ya ce na farko al-ishraku billah shirka da Allah sai ya ce da kuma sihiri tsafi da kuma saba wa iyaye da da da saba wa iyaye da da da kisan kai na da ƙazafi wa mata katangabu نعم الإشراك بالله والسهر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل الناس اللي بيربو نعم أنا فلا da shaidar zur eh da shaidar zur shida sara daya eh da kuma gudu ranar yaki wata wani yawon zahab misali kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam lissafa su guda bakwai wannan duk manyan manyan zunubai ne akwai inda zina ta zo a ciki akwai inda shan giya ya zo duka suna nan yasa malamai su duka tara su akwai malamin da ya tara su sai da ya samu manyan manyan zunubai guda tamanin da takwas wanda ya samu fiye da haka ma da su bibi alƙur'ani da duk zunubin da aka yi alkawarin azaba a kai ya nuna babban zunubi da su suka tattara su waje guda haka Allah ya tsare
da mutum ya rike misali a kabbara ya ɗaga hannu duk kabbara ya ɗaga hannu ko ko ya sa hannu a wani ne kowane kowane ba laifi idan mutum ya yi kabbarar farko ya daga hannu baka je ce ma in sha'a ba in ya ga dama shi kenan sai ya rike hannunka in liman ya ce Allah akbar ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allah ku ba sai ya dinga daga hannu na naka haka to kuma in ya daga fa babu komai sala ala na'am wajen sallan wajen yi wa mamaci gafara na'am
ƙarshe ana yi wa mace gafara a za a yi wa mai gafara tsakanin shi da Allah kuma tsakanin shi da wanda ya cuta ko kuma wannan haka to kuma wani tsakanin tsakanin wanda ka ci da mutum ne da shi wani dama ta tsakanin yi na mamaci gafara tsakanin shi da Allah ko kuma ne sai shi da kai ko shi da zai iya cin sa
na'am to shi lahira da yake biya ake yi na
in an haƙin wani na kan wani idan Allah ya biya maka tambayar ne
in shi na aiki kamar yanzu a duniya ne wani na banka dubu biyar sai wani wani daban ya ɗauko dubu biyar ya ce ka gashi ya ba shi ka gani ba cewa ake Allah zai wa kowa haka ba na kuma wani abu ne mai sauƙi Allah ya wa mutane Eh, kuma wani ba dalilin da mutum zai je ci kudin mutane cewa Allah zai biya masa misali duk babu dalili amma dai cewa eh, wato akwai hadisai da suka yi shara ga wasu mutane waɗanda Allah zai musu wannan saboda mai ba sun yi don ganganci ba ne ba sun yi a saboda larura ta rayuwa ta sa wala laifin sarfi na
ana addu'a ana addu'a Allah ya kaza Allah ya kaza amma yanzu sai an daina wannan abin da yake sa wahala mutum zuwa da zai na inda zai yi ko da ga an daina ko kuma dai so ita dai ita dai addu'a ibada ce kuma gaskiya ne gaskiya ne an an ja baya da addu'a ko da ba maganan bayan sallah ba shi a yi addu'a bayan sallah ko ne mai ce yi sallama ya ce a karanta kaza shi ne malamai suke ta cewa ba haka sunan annabi sallah su take ba manzala yi sallama a ko ana bari shi addu'a na akwai dama addu'a ta wato ta bukata akwai addu'a ta ambaton Allah kamar yadda muke subhanallahi biyar a talatin da uku ko kuma goma sha biyar ko goma duk da yadda mutum ya yi amma generally ba shakka an yi baya wajen addu'a da a ko'ina ka kalla ga wanda ya sani ko a gwamnatance wani abin da zai baka mamaki gwamnatin da ta shuɗe gwamnatin jonathan ta fi ta addu'a ka ga kowa wani magana na ka ga kowa wannan magana ka ga dai sai gwamnatin obasanjo ta fi ta addu'a na san lokacin da a gwamnatin obasanjo ake bi a kira malamai a ba su cikin na umura a ce su je makasuwa najeriya addu'a na sai su yi umura su yi addu'a to kolin shi ne wani tambaya ne to akwai wanda suke ganin ba daidai ba ne amma kawai wani zai safin su ne ya kwace me ya kwace wani lissafi gwamnatin da take yi wa mutane su je su yawa ɗan mata su je su yi rawa su hau jirgi su tafi wata ƙasa su je su yawa su taɓa Allah gwamnatin da take biya wa 'yan ƙwallo kudin jirgi na su hau jirgi su je su yi ƙwallo duk wannan bai zama ɓata kuɗi ba sai in an je maka Allah ya sa kun gane lissafin duk wancan bai zama a asarar kuɗi ba sai wanda ya je maka ne ya ma asarar kuɗi wannan da irin tunani ne ma ya eh ina zuwa na wai misali wanda duk waɗannan ba su ba su ɓata muku kuɗin ƙasa ba ba ku damu ba na sai wanda suka je maka su ne suka ɓata muku kuɗi haka kawai wani yahudanci ne da ko taro aka zo ana sawa a yi addu'a da gangan suka ce a'a wai a daina wai a daga karanta stanza a wata wai ta ce madadin addu'a in ka gama national anthem akwai stanza kuma ta ko wani ta rubutu ko to sai a yi da haka sai a tattashi sai a yi abin saboda kawai a raina Allah Allah ya ba abun wasa ba za ka magana addu'a dai a yi ta addu'a Allah yana jin addu'a kuma yana amsa addu'a kuma Allah yana son a yi addu'a Allah yana roƙon ana son a roƙi shi Allah ma ba ya so a ji roƙon shi eh na shi yadda na
akwai wata wata ne yana da amin da shekara goma sha fa'ila fa'ila wajen aiki to yawa an za a yi bayani na na ba mu zama ba ce na ana zama mutunci da ke da ke na abin da ke da yawa kuma duk abubuwan da ake da mutunci da sauran ta ana yi da to ana kuma sha ta to a wajen ba mu zama kuma akwai jama'a da ke su wanda ya yi wani shi ya ci abinci zai ce ina masallaci ba mu yawa to ya ga da na da shi a cikin hoton bala'i tunda akwai bidiyo a wurin na'am to jama'a bidiyo ya ta kama ya ga da shi a sai aka yi an ka an zage an ci da ɗan da to kusa da wajen tana a jirgin shahararta kai kana so ne ya haɗa da kai kai na'am to har yanzu ba ta je da azaba ne ba mu amma ba yi zunubi a wajen ba amma ba su kalla amma yau ake zuwa na biya ita yi da jihar wajen to kusan kwana uku da aka yi mutu na ajiyar kamar amma da wajen ya ga ta tsari da ita da kankan ta ga an yi zunubi an gyara a kila ba ta ajiyar wajen ba su da shekara goma sha ɗaya na tare da ita kuma ba wata matsala sai ta fara fara rufa a wajen kuma har yau ko ta zo mai gidan ya hana a taɓa kowa duk wanda ya zana a wajen manya-manyan rikuta su ke na'am yawanci ma masu wajen wanda suke zira kaya wani tufa mai yi wani amma ya ce kawai ne ta bari har ta su ɗin ba da ba da su masu kura da waye suke a bar kowa su ba wani ta wani to amma a gaya mutu masallaci ne ake amma ya mutu ne ake tara a wani
to ai ku kuka san ta ko to sai a dan mata magana sai dai a kore ta ita ma sai a dan mun gyara mata ta sallah za a yi ko ta dan matsa da shaginta ai tunda har ana mutunci da ita na ga ba zai zama matsala ba akwai ɗan uwan da ya karfe mun gaya masa a ranar da ya zo mun ga ce wannan masallaci ne ba a kan gaya masa ko bai gaya masa ba mu sani ba shi ya fi zai zo ta ƙara ake kwarewa
to ku ya kamata ku gaya mata sai ku gaya mata cikin kwanciyar hankali tunda ana mutunci da ita eh Allah ya ba da sa'a amma da gani kamar magana addu'a Mm.
akwai mutane da a kira suke addu'a a yayin shafan Qur'ani shi wanda aka wani da in ko manyan mutane suka kira su kira mutane su kira adadin shi da aka ce kira ya yi over saboda kowa yana so saboda an gama a kai komai a kai komai an gama aka bada kuɗin shi zai nuna gaskiya kuɗin ba harkata da aka bayar kuma wannan abu wanda ya za a yi wannan abu kusan farko ne za a hankali da shi ne wanda ya za abin har abin da ya rage shi da daɗi ba to kamar yadda kake yana zuwa kai addu'a to an fara zuwa wanda ake kira in ya kawo wanda ya addu'a din kuma an fara an yanke
to shi dama akwai kudin addu'a ne har yayin kanan
an yi mata addu'a ga cewa wanda aka fi da wanda ya ne a yi to shi dai dama mai da Qur'an- da mai da addu'a ta zama kaman kasuwa shi ma matsala ce Eh, addu'a ana son a yi addu'a sannan dan an yi addu'a an ba ku sadaka babu komai amma kuma ku mai da shi kaman wani kayan business na shi ma kuskure dai abubuwan da ya kamata a gyara kenan kaman Qur'ani ne da ake karanta har a sa masa kuɗi feji ɗaya kaza na shi ma duk kuskure ne da wata rubar an yi shi ne a ya ce ba laifi a wa mutum sadaka sa'annan duk abin da wanda ya karanta ƙur'ani ka ba shi sadaka ai bai yi yawa ba sa'annan shi ma bai yi kaɗan ba shi ma ya kamata ya gane haka don ba wani abu ne mai price wanda za ka ce bai kai ba ko ya wuce na Eh, sanya shi da kamar wani kaya mai farashi wannan kuskure ne daga wajen malaman daga wajen kowa ma amma yin sadaka babu laifi da haka abin da ya kamata in an yi addu'ar duk abin da Allah ya hore aka ba mutum damun ba don shi yayi ba in kuma don shi yayi kaga ladan sa iyakar sa ke idan mutum ya yi don wannan abin da za a ba shi ne to ladan sa ya kare a nan wajen wanda shi ne kuma ya kamata musulmi ya zama haka ba. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين